yau nawa ga wata hudu ga watan nawa jimadal ula ko eh hudu ga watan jimadal ula karanta dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗari nawa da arba'in da nawa da arba'in da bakwai to kun shirya mu tafi na'am malin ya ce muna karanta baitutukan nan mun karanta shafi daya shafi biyu za mu shiga shafi na uku ɗari uku da ashirin da tara a irin littafi na malin ya ce wa ilmuhu bima bada wa ma khafi أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني تكري كري وهو الغني بذاته سبحانه يا كري وهو الغني بذاته سبحانه وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تكليما كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه أليما ولم يزل بخلقه أليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء ما يجي وإلمه بما, ي... بما بدا وما خفي Allah mai ilimi ne da abin da bada ya bayyana wa ma kafi da abin da ya ɓuya kar ku manta muna bayani ne akan tauhidi ka yadda Allah alimun ne alimun din Allah ilimin Allah da abin da yake bayyana da abin da yake ɓuya duk Allah ya sani kai dan adam abin da ya bayyana ma ba duka ka sani ba na bayyana ma ba duka ka sani ba ballantana na ɓoye na ba a magana sa to shi ilimin Allah ya haɗe komai da abin da ya fito fili da wanda ke ɓoye shi sa ce a hata ilmin bil jaliyi wal khafi ilimin ubangiji ya kewaye da abin da ke jali da alkhafi da bada da khafi duk abu ɗaya ne da aljali da alkhafi duk abu ɗaya ne aljali wanda ya fito fili alkhafi abin da ya ɓuya wa huwa alghani bi zatihi subhana ya rabb ubangiji shine mawadaci a karan kansa bai da bukatar taimakon kowa baya bukatar shawara baya bukatar taimako bai bukatar agaji shi fa baya hira da kowa baya tattauna da kowa baya zuwa yin wani abu wani ya nemi taimakon sai wani ya masa ka yadda da wannan a matsayinka na musulmi ba za ka zama mai imani ba sai ka aminta da wannan wa huwa al-ghani bi dhatihi subhanahu jalla sana'uhu ta'ala shanuhu jalla sana'uhu yaban Allah ya daukaka sha'anin Allah kuma madaukaki ne a yabe shi madaukaki sha'anin sa babba ne wa kullu shay'in rizquhu alayhi duk wani abu da ka sani arzikin sa yana kan Allah la ilaha illallah baka gane ba wa kullu shay'in rizquhu alayhi kowane abu azurta wannan abun yana kan Allah dan me zaka je ka nema a wajen wani akwai wanda isa ya azurta ka ba Allah ba wallahi bai isa ba ba yanke talauci in ba Allah ba mushiriki wanda bai yadda da Allah ba shi ake rataya shi je yana nema wani wani yana ganin wani ne zai masa la wallah dan adam sai dai Allah ya sa ya maka hanya shi ma sai Allah ya sa da haka in arzikin ka ya biyo ta wajen wani zai bi ta wajen kafiri zaka iya samu ta wajen wurin musulmi zai zaka iya samu kai ta wajen dan kama zaka iya samu da haka kowa da komai har motar gidanka arzikinta a hannun Allah yake don ita ma shaiku ne akuyar gidanka arzikinta a wajen Allah yake ba a wajenka bane kuna gane kalmomi wa kullu shay'in rizquhu alayhi wa kulluna muftaqirun ilayhi malai ce wa kulluna dukanmu muftaqirun ilayhi mai bukata ne shine muftaqir faqir mai bukata ilayhi zuwa ga Allah kai Allah yana daukan kaya da yawa kowa arzikinsa a wajen Allah duk wanda ya tashi a duniya Allah in ba Allah ba shine Allahu samad wanda ake nufi da bukata da safe a roƙe shi ya bayar da rana a roƙe shi ya bayar da daddare a roƙa ya bayar na da sun roƙe shi ya bayar na yanzu sun roƙe shi gobe ma na jibi ma na kowa zai roƙe shi gada yake bayarwa ka yadda da wannan wannan shine islam din fa ka yadda da wannan fa in ka yadda aka sa maka ra'ayin wani ne yake azurta ba Allah ba ka zama mushriki kallama Musa abdahu taklima yayi wa bawansa Musa magana shine yayi wa yayi wa annan Musa magana Allah yayi wa annan Musa magana Allah ce wa kallama Allah Musa taklima aya ce mallan ya dauko ya karance ta nan walam yazal bi khalqihi alima kuma bai gushe ba mai ilimi ne akan halittarsa duka ba wanda Allah bai san shi ba kuma ba wanda Allah bai san sha'aninsa ba walam yazal bi khalqihi alima yau ya halicci abu kuma bai san yadda yake ba ya halicci abu bai san yadda zai kula da shi ba amma yanzu kai zaka iya tara dukiya sai ka sa mai gadi in ka sai motoci sai ka nemi direba da zai kula da ita amma Allah da ya halitta shi ke kula da komai kalamuhu jalla anil ihsa'i wal hasri wan nafadi wal fana'i kalamuhu jalla anil ihsa'i maganganun Allah jalla sun ɗaukaka sun girmama ba za a iya ididdige su ba in an ce ihsa counting ba za a iya counting ba za a irga zancen Allah ba ina walhassan ba a iyakancewa a ce iyaka za shi ne magana Allah babu wannan fadi wal fana'i ba sa karewa da nafad malahu min nafad karewa alfana baya karewa zancen Allah ba a cewa yau Allah ya gama magana kuma ba a cewa magana Allah ta kare a'a a kiyama ma zai yi maganganu ya rab ka sa mu je a sa'a لو سار أقلاما جميع الشجر لو سار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لو سار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه والخلق تكتبه بكل آن والخلق تكتبه بكل آن فانت وليس القول منه فاني فانت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل إنا ميمتاوا ne dan ka iya karantawa shi yasa nake mimitawa على الرسول المصطفى خير الورى على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفتري ليس بمخلوق ولا بمفتري يحفظ بالقلب وباللسان يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان يتلى كما يسمع بالآذان كذا كذا كذا بالأبصار إليه ينظر كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر وبالأياد خطه يسطر مكومة شنسما يشي كلامه جل عن الإساء والحصر والنفاد والفناء لو سار أقلاما جميع الشجر جميع الشجر dukkan bishiyoyi da itatuwan duniya da za su zama alkalma shine lausara aklaman jami'u shajari والبحر تلقى فيه سبعة أبحر min ba'atihi sab'atu abkhurin kenan bayan kogi a samu wasu kogunan ba kogin da yafi kowanne girma a samu wasu kogunan kuma guda bakwai manya-manya kogin duniya ninkinsu bishiyoyin duniya su zama alkaluma koguna koguna koguna ninki ninki a karo wasu guda bakwai su ne tawada kaga ga alkalami ga tawada mene da alkaluman ha bishiyu ko walhalku taktubu bi kulli anin halitta duka koyaushe su ta rubuta maganganun Allah muna magana ne akan maganganun Allah fanat wallahi sai alƙalmin nan sun kakkare sun ƙare walaisul qawlu min hufani zancen Allah bai zai ƙare ba kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آية ce abinda malami yake ne alƙalami sarkin rubutu duk duniya duk wani icin duniya zama alƙalamin da zai rubuta kalmar Allah haka wannan ai Allah ma ai bai faɗa da yawa ba kenan a cikin abin da ya gaya mana Allahu akbar na'am ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله تشين أبن مالك وانا أكيد مني والقول في كتابه المفصل magana akan littafin Allah mufassal wanda yake dalla dalla kashi kashi bi annahu kalamuhul munazzali lalle alkur'ani maganar Allah ce da aka saukar ku yadda alkur'ani magana ce tawa ta Allah ku yadda aƙida ne kar wani ya ce muku ba magana Allah ba ne alkur'ani magana Allah ne aƙida ahlu sunna kalamuhul munazzal ne Allah yana magana yana magana alkur'ani fa magana Allah ne dan haka wal qawlu fi kitabihi al mufassali بأنه كلامه المنزل قواك سوكر على الرسول المصطفى خير الورى قا النبي زابب خير الورى خير الخلق كينا الوراء الخلق ما في الهيري أتشين خليتا وانا فايتش أكيد أهل السنة با واندي فانا محمد أما وانا بدأ يذي شوي كاباتا النبي أتشين لتتفهمني فانا فدوكا وانا فأهل السنة yaya wani zai juya magana ce wai alu suna wani yana zagi annabi ko yana bata annabi qalbul haqa'iq mu da kullum a cikin littafin mu abinda muka yi imani muka yadda da shi kenan ko kuna yaban shehu ne kuna cewa shehu ku ya fi annabi shehu ku ya fi kaza ko yadda da wannan ba shi yasa muke ta fada da ku kun fifita wani akan annabi kuma a zo a juya ce ليس بمخلوق ولا بمفتري ومفترى ليس بمخلوق القرآن يعلم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتراه ba ƙarya ba ne والفاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دونه ان كنتم صادقين da haka qur'ani ba halitta bane kamar ya ba halitta ba ha eh ba halitta bane saboda sifar Allah ne ha yanzu idan ka ce qur'ani halittar Allah ne to kenan wani abu na sifar Allah halittarsa ake to waye halicce shi da haka maganar Allah ce ba halittar Allah bane nan ma wasu 'yan bid'an sun zurma suka ce halitta ne khalqun min khalqillah a in haka ne ka danganta wa Allah cewa an halicce shi shi ba shine alkhaliqu to yaya abun sa sifarsa zai zamanto akwai wani bangare nasa da halittarsa aka yi kuskure ne wannan kun gane wannan يحفظه يحفظ بالقلب وباللسان أنا حدث القرآن da zuciya ana haddace shi da harshe ka san me in ka rufe idan ka haka a zuciyarka kana hango alqur'ani inda ya haddatu da harshe ko daman ko daga bacci ka tashi kawai za ka yi ta karantawa yana zuwa wannan Allah ne ya kaddara ana iya haddace Qur'ani da haka yutla kama yusma'u bil adani ana karanta shi kamar yadda ake jin shi da kunnuwa karanta shi ake tilawarsa ake kuma duk da aka magana Allah ne kaza bil absari ilaihi yunzaru haka kuma ana ganin wannan Qur'anin da ido bil absari ilaihi yunzaru ana ganin qur'ani da ido wa bil ayadi khattuhu yusaddaru rubutun sa wanda hannu ake zanawa duk wannan bayani ne akan alqur'ani a ganin shi da ido dan adam yasa ya rubuta amma kuma dai magana Allah ne wa kullu dhi makhluqatun haqiqa wannan rubutun da hannu yake rubuta shi din da idan da yake gani duk waɗannan wato abun halitta ne su دون كلام بار دون كلام بارئ الخليقة بند مغنر بارئ الخليقة بند مغنر الله وند شي يكركير حالتا غبا دaya an yadda mai karanta qur'ani halittansa aka yi sautin da ya fitar daga makogoransa halittansa aka yi rubutun ma shi ma halittansa aka yi alƙalamin ma halittansa aka yi tawadar ma halittansa aka yi amma maganar Allah bari'il khaliqa wannan shine mahalicin halitta gaba ɗaya alqur'ani ba halittansa akai ba wannan fa shine aqida ahlus sunna jallat sifatu rabbina arrahmani jallat sifatu rabbina arrahmani mala yace sifofin ubangijinmu mai suna arrahman sifofinsa sun ɗaukaka bai da ƙaramar sifa sifofinsa manya ne عن وصفها بالخلق والحدثان عن وصفها بالخلق والحدثان الصفة تاتشيوا وي بالخلق صفر الله halittan ta akai wal hidisani fara ta akai a'a ba ranar da aka fara sifar Allah kuma ba wanda ya halicci sifan Allah fa sautu wal alhanu sautul qari da sauti da alhan alhan sauti da wato lahan lahan irin nau'in karanta shi alkur'anin wannan da sautin da irin salon karanta shi din lakin namal matlubu qaulul bari sautin da alhani din duk wannan halitta na mai karatu ne da sautin da lahan din na mai karatu ne lakin namal matlubu qaulul bari amma abinda ake tilawar qaulul bari qaulin Allah ne ma qalahu la yaqbalu tawila la ma qalahu la yaqbalu tabdila abinda Allah ya faɗa baya daukan canji maganar Allah haka take daram da dutse ne ba ta canjawa kalla wala kalla wala asdaqu minhu qila kalla wala asdaqu minhu qila lan tajida li likalimati llahi tabdila sannan wa man asdaqu min allahi qila ba wanda yake Allah gaskiyar zance wa qad rawasiqatu an khairil mala wa qad rawasiqatu an khairil mala bi annahu azza wa jalla wa ala rawar siƙatu an khairil mala amintattu sun ruwaito daga mafi alherin halitta ga baki ɗaya annabi muhammadu cewa lalle allah azza wa jalla ne madaukaki ne me yake faruwa fi sulusin lailin akhiri yanzilu a ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe yana saukowa wa qad rawar siƙatu an khairil mala amintattu sun ruwaito daga manzan Allah bi annahu azza wa jalla wa ala azza wa jalla wa ala du Allah ne me yake yi fi sulusil lailil akhiri yanzilu yana saukowa a ɗaya bisa ukun dare kullum kullum Allah yana saukowa wannan sama in an ce yana saukowa kenan asalinsa yana ina yana saman bakwai amintun man fi sama'i أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا Allah sama yake istawa alal arsh ya daidaita akan al'arshi a ina al'arshin Allah yake a saman sama to aka ce istawa Allah ya daidaita a ina a al'arshi to amma yana saukowa kullun dare a ƙarshe ɗaya bisa ukun dare irin saukar da ta dace da shi ba mu sani ba dan ba gaya mana ba ta yaya yake saukowa da gudu a hankali da yaya yake ba mu san girman Allah ba ba wanda ya isa sifanta maka ga yadda girman Allah yake dan Allah ya fi komai girma ya fi kowa girma to yana saukowa Allah ya annabi ya faɗa dole mu gaskata ba za mu karyata ba yaqulu hal min ta'ibin fayuqbalu Allah yana cewa ina mai tuba malam lokacin kana bacci ƙarshen dare na ƙarshe kullum ɗaya bisa ukun dare Allah da kansa yana cewa ina mai tuba a karbi tubansa kana bacci ka yi chatin da daddare ka kwana kana chatawa lokacin Allah yana ta kira ana kiran asubahi Allah ya koma inda ya dace walillahi almasalul a'la to kaji abin da yake cewa shi yasa dazu ai na gaya muku duwan su magabatan mu sun rike dare annabi zakariya da ya zo kiran Allah kam yana so Allah ya bashi annabi ya ba da daddare tashi ba idna da rabbahu nida'an khafiya ya kira ubangijinsa kira a boye aka ce fi jawfil layli kuma fi sulusil laylil akhir a ɗaya bisa ukun dare na karshe suka ce li'annahu aqrabul ijaba ka tashi cikin dare karshe shine yafi kusa Allah karbi addu'anka to kai kuma an shagaltar da kai da abun banza da bata lokaci kai kai ta hira ba za ka iya tashi asubahi ma da kokawa kake zuwa masallaci ya za ka iya tashi lokacin da Allah yake ta kiran ku zo masu neman tuba in yafe muku shi za suka ce wallahi duk wanda yake kiyamu laili duk ke tashi da karshen dare yana addu'a wallahi da wahala ka gan shi a wuta haka malamai suka faɗa manzo Allah ya ce alaikum bi qiyamil layl ku rike sallar dare fa innahu da abu salihin halin mutanen kwarai ne qablakum kafin ku zo ga annabi zakariya yana tashi da dare kai ba هل من مسيء طالب للمغفرة هل من مسيء طالب للمغفرة هل من مسيء akwai wanda ya munana dalibin lil magfira yana neman gafara akwai wanda ya aikata aiki mara kyau yana neman gafara malam jarabar ubangiji babu lokacin da yafi dadin bacci malam irin wannan kana tashi ko kuzari za ka yi sai shaidan ya ce kakka duba agogo kakka duba yi maza ka koma farkon dare ne wataƙila kuma karfe uku ne da rabi ko kana dubawa sai ce a uku da rabi da saura hudu da rabi biyar da abin da ake koma in ka koma sai dai ka ji ana assalatu khairun minan naumi ka ce sa'a ka tashi kenan wannan lokacin da Allah ya sauko yana cewa ina mai nema a amsa masa kana bacci kuma sakon ba a ba mai bacci duk wanda ake rabo yana bacci na zai samu babu yace yajid kariman qabilan lil ma'dira yajid kariman qabilan lil ma'dira ina wanda ya munanta yayi aiki mummuna ya tashi zai samu karimi Allah qabilan lil ma'dira mai karban uzurin bawa kai kana kwance kana bacci to wannan dai duka aqida ahlus sunna ne ka yadda ga yadda Allah yake kuma ka yadda ga da Allah yake ba mutane afuwa Allah ya gafarta mata mana sati mai zuwa insha Allah sai mu dora ya munnu bil khairati wal fadaili wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa